إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin juma'a tara ga watan rajab shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wanda ya dace da lissafin 11 ga watan fabrairu na shekarar miladiya ta 2022 wannan shine darasi na 192 cikin jirgin darussa waɗanda muka musu lamba daga ajin fasl Sheikh Al-Albani lil usul daga makarantar Darul Hadith Salafiya da ke Zaria a Najeriya, makarantar Margayi Mal Albani Zaria Allah ubangiji ya gafarta masa a inda muke yin darussa daga littattafai mabambanta. A yau insha Allah za mu yi darasi daga littafin Ulumul Qur'an Al-Karim wallafar Farfesa Nuruddin Itir Allah ubangiji ya gafarta masa. Za mu tashi daga shafi na 67 a inda malai yake ci gaba da yi mana bayani akan mumayyizat na alqur'anul makki ababan da qur'ani da aka saukar a makka ya bambanta da su daga qur'ani wanda aka saukar a madina yana mana magana akan salon zubin zancen alqur'ani wanda aka saukar kafin hijira yace wa min amsalati zalikal ma'rufa daga cikin misalan abubuwan da suka faru wanda daɗin gardin alƙur'ani da irin kyakkyawan zubinsa wanda ya gagari gasa ya tirsasa ma hatta kafiran suka furta cewa lalle wannan zance ne na musamman wannan zance ne ba na ɗan adam ba to daga cikin wannan misalan akwai kisa mashahuriya ita ce alwalid ibn al-mughira al-qurash alwalid ibn al-mughira a wata riwayar kuma wato abin nan Uqba ibn al-Mughira Utba amin ibn al-Mughira wannan wannan kafiri al-Walid yana daga cikin manyan kafiran Qurayshawa wanda ake ji da su wajen zalakar zance da hikima da hangen nisa alladhi lam yalbath ba'da an sami'a al-Qur'ana sama'a ta'ammulin wa tarawwin an taghayyara mawqifuhu hatta shahida lil-Qur'ani bil ijaz wanda ya kasa jurewa da ya ji lafazin alkur'ani ya saurare shi saurare na sanya hankali da natsuwa nan take matsayin da ya ɗauka game da alkur'ani ya canza a lokaci guda ya furta cewa lalle wannan alkur'ani yana da yanayi na gagargasa faƙala sai yake cewa wallahi laƙar samitu kalaman ma huwa bishiri wala bisiri ولا بالكهانة وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمهدك وما هو بقول بشر وإنه ليعلو ولا يؤلى wannan mutumi yake cewa wallahi ya rinka da Allah yace laqad sami'tu kalama ni dai an zo an zauna a majalisar Larabawa ne ana cewa to ne kaji yace zai je inda su manzo Allah sallallahu alaihi suke kure su da yaji aka karanta mai alqur'ani ya dawo bai iya cewa komai a can wajen ba so da ya dawo sai yake wannan jawabin ma masu jiran shi su ji cewa ai ya riga ya kura Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musu to ni dai abin da naji wallahi wani zance ne ma huwa bishi ba waka bane wala bisihiri ba sihiri bane wala bil kahanati ba kuma bokanci bane lafazin alkahana ana kanta shi a ce alkahana ko alkihana alfathu suka ce afsahu wa ashhar na dade ina karanta shi da alkuhana gaskiya wannan kuskure ne na karanta shi sosai a baki na da fadan alkuhana kuskure ne daga gare ni amma abin da yake daidai shine alfathu wa yajuzu alkasr alkahana wa huwa alashhar ko a ce alkihana wa inna lahu la halawa ce kuma wallahi yana da daɗi wa inna alaihi la talawa kuma wallahi yana da kama hankali shine at-talawa at-talawa shine as-sihr ana iya karanta shi a ce abtulawa abtulawa da kuma abtalawa shine abu mai kama hankalin mutum wa inna a'lahu la musmir can saman shi akwai 'ya'yan itace wa inna asfalahu la mugdik kasan shi kuma akwai ainihin yawa akwai abubuwa da yawa na ma'ana a cikin sa wa ma huwa bi qawli basharin yace kuma wallahi ba maganar dan adam bane wa innahu la ya'lam kuma wannan zancen shi zai mamaye sauran zantuttuka wala yu'la babu wani zance da zai mamaye shi kaga wannan sheda ce da ake cewa wato shahadatul adu shedan wanda yake maki walamma akrahu ashabuhu mushrikuna ala an yaqula qawlan yansuru alihatahum wa yudhihim da suka ji abin nan suka ce a ba wannan da Allah kai ma kai ma an tirice ka mu kawai muna so kai ma ka tsara zance wanda za ka ta yaban allolinmu yadda Muhammad yake yaban Allah shi kai ta kushe nashi Allah yadda ke kushe allolinmu ka taimaki allolinmu ka taimake su da zancenka da suka tashi haka lam yatamakkan min ikhfa'is sara as-sira alladhi fi nafsi da iya koye musu irin wato yadda yake kokuwa da zuciyarsa ba fastaslamahum waqtan yufakkir sai fastal fastam halahum waqtan yufakkir sai yace to a bani lokaci zan je in yi tunani zan je in yi plan zan je na yi design ثم خرج ليقول sannan sai fita yana cewa daga baya a bisa kafirci da munafirci da kin gaskiya innal qur'ana sihrun yu'athiru sirrun yu'thar ya'khudhu muhammadun min ba'd al'alimin bisir wato mukabara kenan wannan kana sana'a ba gaskiya bane kace gaskiya ne kana sana'a ƙarya ne kace gaskiya ce ya san Qur'ani gaskiya ne yace ƙarya ne ya san sanin da yake ƙarya ne yace sanin shi gaskiya ne bayan ya yi itirafi da wannan ya fito yace ai ya gano cewa wannan Al-Qur'ani kawai bokanci ne sihiri ne kuma wanda ake annabi ya samo shi a wani waje ya koya ne a gun wasu masana sihiri shi ne Allah ya saukar mishi da faɗin Allah cewa fa anzalallahu ta'ala fi innahu fakkara wa qaddar فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سهر يؤسر إن هذا إلا قول البشر الله يتي سنسليه سقر وما أدراك ما سقر الآيات banda wannan ma ya tabbata cewa akan wannan kabiya aka saukar da farkon sotu ghafir حاميم تنزيل كتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو ayoyi da dama Allah ya saukar da su akan wannan kabiya Allah ya ce masa Allah ya bada labari yake cewa innahu lalle shi wannan kafiri fakkara ya je ya ta tunani game da abin da Allah ya saukar wa qaddara sannan kuma yayi shiri ya tsara yadda zai wato yana tunanin me ya kamata na faɗa shine fakkara yana tunani wa qaddara yana tsatsarawa fa qutila Allah yake Allah ya tsine mai albarka Allah an ce shi kaifa qaddar yaya yake yin wannan irin tunani cewa bari ya faɗi mugun magana kan Qur'ani thumma qutila Allah ya ce an sake tsine masa albarka kaifa qaddar wato ka yi mamaki irin wannan mugun tunani bayan ka ga gaskiya ka kibinta summa nazar sannan ya tsaya ya duba summa abasa wa basa sannan ya ɓata rai ya murtike fuska summa ajbara wa takbar bayan ya ji gaskiya ya yi tunani ya ainihin wato gano gaskiya sai kuma ya juya ya bata baya malamai suka ce wannan guda biyu thumma fa qutila kayfa qaddar thumma qutila kayfa qaddar kowace da ma'anarta wato tsinuwa ta farko da aka yi maza akan kafircin da yake aka yi tun farko da tunanin da ya cewa bari je saurari alkur'ani ya san yadda zai yi bata shi sannan bayan da ya saurara sai sa aka fara aka kawo wata summa din daga baya bayan ya saurara ya ji gaskiya sai kuma ya sake wani sabon tunani shi a wani lokacin da ya wannan tunanin shine yayi tunanin cewa lallai sai ya lalata Qur'anin sai ya bar wajen da ake kanta Al-Qur'anin da bataccen rai da mummunar fuska da ya ya dawo da fuska ta annuri ta hakkin imani da zai raba shi shine ma'anar thumma abasa wa basar thumma adbara sannan ya juya baya wastakbar yana mai girman kai faƙala sai yana yana cewa in haza illa sirrun yusa wannan bokanci ne da aka je aka zazzakulo shi wannan magana tashi mummunan magana ce suka ce wai wani mutum wani bawa wanda ake ce mishi a yasa wanda bawa ne na abin nan ibnul hadarin wai shine malamin da ke koyawa Annabi sallallahu alaihi wasallama wannan ainihin wato bokanci Allah ya ce duk wanda ya faɗi haka sa uslihi saqar ni kuma Allah sai na saka shi a wutar saqara kuma adraka ma saqar daga faɗan haka daga cikin mu'jizar alqur'ani shine an tabbatar da wannan mutumin ba zai taɓa yin imani ba kafiri zai mutu kuma Allah ya riga ya yanke hukunci cewa wutar shi yana daga cikin yadda qur'ani ya gajiyar da kafirai na farko da na ƙarshen su da da aka faɗa aka sai ce to barin karanta alqur'ani barin musulunta to ba zai iya ba kamar idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah kaga an ga wa annabi kafin su zo kuma an karanta sun ji amma ba za su ce to shikenan yadda za a yi mutu zuwa mutu zuwa dan a gane wannan qur'ani kariya ne to kuma ba zai yi ba za su iya haka malam yace fa ta'ammal hadhihi alayati kayfa sawwarat sira'ahu nafsi kalli waɗannan ayoyi yadda suke siffanta wato kokowar da yake da zuciyarsa wa takallufahu shadid da yadda yake ɗaukar kanshi abin da yafi ƙarfinsa zalika at-taswir al-mu'abbir al-muha wannan irin surantawa da aka bada labari allazi sara masalan yudrabu fil jahad al-azim wanda ya zama abun kwatance da ake bugawa akan wato babban musu da gaskiya allazi yakhruju ba'dahu sahibu bil qawl al batil al akid wanda mutum zai musu da gaskiya ya fito da zance na barna wanda ba shi da ba shi da ainihin amfani al aqim wanda baya haihuwa sai ce al qur'an al madini min haythu al uslub sai bayani game da qur'ani dan madina wato wanda aka yi wahayin shi bayan hijira min haythu al uslub ta fuskar uslubinsa ومن سمات أسلوب القرآن المدني طول أكثر السور والآيات ذاك ترجم في يوم سورور المدينة دوغاي إلن سبقرة دا آل إمران أكما في يوم آيوين دوغاي كما هو واضح ظاهر من سورة البقرة وآل إمران مثلا فدك البقرة دا آل إمران ذاك تنسو دوغاي سوروري ترى دوغاي آيوين أنها غالبا ما تسلك سبيل الهدوء mafi yawan lokaci za ka ji yanayin zancen da zubin sa'a na tsani walli fi uslubiha da kuma salo mai sauƙi wastirsal wastirsal fawasiliha da kuma wato tafiya wata ke babu gargada a cikin ayoyinta wal hikmatu fi ikhtiyari hadha al uslubi ishtimalu al qur'an al madani ala al mawdu'at as sabiqa abinda yasa aka zaɓi wannan salon shine shi qur'ani na madina yana ɗauke da waɗancan da wato bayanan da aka yi a baya wahiya taqtadil bas wal ishaq bayani akan shari'a bayani akan hukunce hukunce bayani akan tsare-tsaren rayuwa da addini da jihadi da zamantakewa da ciniki da bashi da aure da saki da sauransu kaga waɗannan suna buƙatar zance wanda yake yaqtadil basta yana buƙatar a faɗaɗa wal ishaba ayi zance mai yawa kama annal khitaba fi al madinati tawajjaha fi aktharihi lil mu'minina kuma zance ne wanda ake gabatar da shi zuwa ga mu'minai wa zalika yunasibu al hudu walli ana buƙatar natsuwa wajen yin zance ga mu'minai sai malam yace munaqashatul mustashriqina hawla al makki wal madina akwai al mustashriqun an shayi magana akan su ne orientalists a mafi yawansu mutanen ƙasashen yammacin duniya ne ƙasashen turawa da makamantansu waɗanda suka bayar da rayuwarsu don yin bincike da nazari a fannonin musulunci da manufa ko dai ta tattalin arziki ko ta mulkin mallaka ko manufa ta yada wato al'adunsu da kuma mu- babban manufarsu ta daƙile musulunci da kawo mishi rudani a cikin harkarsa waɗanda su ake ce ma orientalist suna nan zankane a ƙarshen turawa kuma da ƙasashen ma da ba na turawa ba a cibiyoyi da ake bincike da nazari a jami'o'i a kan ilmomin a gabashi kamar da suke ce musu za ka gaba ture a london ko a jamus ko a italiya ko a faransa da iya ƙasashe ire-iren waɗannan akwai jami'o'i sanannu wanda ya daga cikin abin da suke ba da muhimmanci shine bincike da nazari da da da da da da kulafuci akan al'amarin ilmomin musulunci da duk fannin da ka sani musamman suna damuwa kwarai da fannin tarihi tarihi yana zama musu wata wato farfajiya da za su soka duk abin da suke so Ah, to akwai su da yawa a jami'o'i irin Sorbonne wato jami'ar Faransa kenan a birnin Paris a irin ah, manyan jami'o'in kasar Jamus a Cologne da da da, da Berlin da makamantansu a University of London suna da shahararriyar cibiya ah, wadda ake ce ma School of African and Oriental Studies akwai ah, kasashen ah, Holland kamar a Leiden akwai a ƙasar Spain musamman jami'ar birnin Madrid ta da cibiya ta musamman mun yi magana a kanta Esco class inda suke adda kayan tarihi wanda da ƙasashen musulmai ma can ake zuwa a samu wasu mahukat a yanzu abin nan almutaful malaki suke ce mushi shine Esco class so waɗannan kafirai ɓatattu sun samu a goyon bayan gwamnatocin kasashensu ana ba su financial support ana funding ɗin researches ɗinsu suna da cibiyoyi da suke ba da digirori musamman manyan digirori irin masters da phd da makamantansu suna ba da scholarship ga ɗalibai da ƙasashen musulmai sai tun su yi karatu su dawo ƙasashen su na musulmai su gaba da yaɗa wannan ɓarna za ka ga ƙasashen misira musamman sun shiga cikin wannan fitina ba 'yar kaɗan ba suriya iraki da makamantansu amma dai misar ita ce akan gaba domin sai dai aka waye gari su kansu turawan wata barnan ma ba sa iya yin da misrawa suke ci su dawa husaini su ahmad amin su wane ne ga sanan iri daban-daban an ka bibiyi laccar da dr abakar birnin kudu ya yi akan sunna da masu inkarin ya tattaunawa akan waɗannan takadaran mutane almuhim daga cikin abin da mustashirqun suka sa ido a kan shi na kawo musulunci barna shine kokarin canza ma'anar abin da ake nufi da almaki da almadin sun shiga cikin wannan research din wanda malaman musulmai sun yi shi don gane qur'ani don fahimtar sa don ƙara sanin yadda za a yi tarjihi su kuma suka ce wannan yana tabbatar da abin da suke initiating tun farko cewa dama Muhammadu ne ke kai Qur'ani ne hujjarsu ai zaka ga wanda yace an saukan masa a Makka a cewar su a kafircin su zaka ga irin larabcin mutanen Makka to zaka wannan yana nufin yadda dan adam a inda yake dole yaran environment yana tasiri akan duk abin da zai producing nazarin shi zaka bai da ra'ayin sali ni za a bina a Zaria in zo rubuta littafi kuma in rubuta da lahaja misali a ce sakwatanci ba zai yi ba sai in na zauna a sakwato ko haka wanda aka haifa a sakwato babu da za ka je na yin hausa irin ta zaria haka bahaushe da ke yamai a nijar ba za ka ji shi da lahaja irin ta kano ba amma idan ya baro yamai ya zo kano ya zauna bayan shekaru shida bakwai takwas in yi rubutu ko ya magana sai ka ji da lahajar kano suka ce to don haka wannan lahajar da aka ji a a Qur'ani a lokacin da ake Makka ai yaran shi Annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam da yazo Madina sai kuma ya koyi lahajar su sai ya ci gaba da yin magana da su wannan shi ne asalin ajinar din su amma malaman musulunci sun musu raddi sosai shine malaki mana ishara zuwa ga haka da gaskiya mun ga gano hoto dake cikin wannan zancen shine da ya kamata ne bayan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo to sai ya dade a Madina sannan za a ji wannan bambanci baran da yazo baran da yazo za a bambanci sai ya dade a Madina sai ya shekara biyar bakwai takwas goma domin ka kwatanta yanzu kai da zaka tashi kuma wani gari kai mutumin Zaria ko Kano ko Sokoto ka koma wani gari da ake magana da Hausa amma da lahaja daban da taka haka za ku yi ta gwagwarmaya da su kana fara ana cewa ba haka ake cewa ba ana maka dariya kai ma kana musu dariya kuna ganin juna a babban kare ko sai bayan wani lokaci zan za ku banci juna kai da su amma shi Alaihi sallallahu alaihi wasallam yana komawa aka ji larabcin irin wanda ake yi kuma wani abun mamaki shine lahajar makka a lokacin abinda suka kiyarda shine lahajar makka ta riga ta yada a ko ina ana yin ta da haka mutanen madina ba su da wata distinct abin nan lahaja wani wani lahaja daban da ta bambanta da yan maka irin wannan bambancin yadda ka san dai misali yanzu mu din nan yanzu zage zage irin namu na yanzu din nan lahajar mu da ta Kano ba mutu game da wani yawa sai dai iyayenmu da suka rayu a shekarun baya ko yanzu kana za su daɗi wannan zancen amma ina faɗa ne ni scientifically saboda lahajar Kano da falalar kasuwanci da bunƙasar da Kano ta yi a yawan ɗan adam da alaƙata da dukkanin garuruwan da ke kewaye ta ƙasar Hausa ko ta hanyar kasuwanci ko ta hanyar ƙaura da hijira ko ta hanyar yawaitar jama'a influx shiga da fita zuwa garin za ga kusan kowa yanzu biwa ayin au bi ghairihi yana buga da haka kawai bai sani za ka za ka gani misali yanzu kai kana bahaushin gariya amma kana kyamar ka ji an ce mata na ba ka bane in an fara ka ce sai ka ce ba daidai bane kuma a zariya daidai ne wannan to haka lahajar quraishi ta yaɗu shekara ta ɗari da hamsin kafin zuwan musulunci a cikin dukkan ƙasashen larabawa wanda wannan ma malamai suka ce daga cikin shimfiɗar da Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan kowa bai fahimci abin da bai kawo saboda haka wannan sun faɗi babu zani a wannan zancen nasu tun wuri Allah ya shirye shi mu yace wa min zalika natabayyanu fasada ma tawahhamahu ba'd al-mustashrikeen wa man tabi'ahum min babghawati tatalmadat alayhi min abna'ina man tawahhama aw tasawwara ma zu'ima min ta'assur al-qur'an bil bi'a yace daga nan zamu gane a barnar da ke cikin abinda wasu mustashrikai suke faɗa da su da waɗanda suke babgawa a kukuturu ka san aku bai da zance nashi na kanshi sai abin da aka faɗa yake maimaitawa ɗan amshin shata waɗanda ta talmazat alaihi ɗaliban su ne sun koya a hannun waɗancan kafiran min abna'ina mutanen ƙasar mu inji malam Nurdin Ikil wato ƴan ƙasar su kenan irin Suriya da ire-iren su yace waɗanda suka koya a gun su suka zo suna maimaita magana zaka dinga jin magana da warin kafirci amma a bakin masu da'awar musulmai musulunci man tawahama aw tasawwara ma zuima min ta'assur alquran bil bid'a wanda suke cewa alqurani ya ta'asirantu da environment din da ake shi wannan alqur'ana lamma kana fi makkata bainal ummiyina wai ayi alqurani sanda ake makka a tsakankanin wanda ba sa rubutu da karatu ja'at surul makki wa ayatuhu qasira shi sa aka yi ta kawo ayoyi takaitattu da surori takaitattu walamma wujida fil madina بين مسكفين مستنيرين جاءت سور المدني وآياته طويلة yayin da kuma Madina kuma tsakanin ƴan boko Yahudawa kenan wayayu shikenan sai aka dinga dogayen surori da ayoyi wajen Al-Qur'an al-Makki lidhalika khalwan min at-tashri' wal ahkam suka ce dan haka Qur'anin Makka yazo babu bayani akan shari'a da hukunce hukunce bainama al-qism al-madani mashhurun yayin da kuma shi bangaren Madina yake cike an caza shi bi tafasil at-tashri' wal ahkam da bayani akan hukunce-hukunce da shari'a bal balaga al-amru bi hadha az-za'ili an qala wannan mai zancen ma yake cewa innal qism al-makki yamtazu bil hurub min al-munaqash ai a makka ma zaka ga qur'anin makka yana baya yadda a tattauna wa bil khuluwi min al-mantiqi wal barahin kuma baya tsayawa yi magana ta mantiki da hujja fa yaqulu wannan qur'anin na makka sai kai kaji an ce kul ya ayyuhal kafirun la abudu ma ta'budu wa la antum abiduna ma a'budu wa la ana abidu ma abadtu wa la antum abiduna ma abudu lakum dinukum waliyadi ba a ce a tattauna ba kawai ku rike addinin ku da rike nawa bi khilafi ismil madini wannan bata ce yake cewa kaga ko shi dan madina fa huwa yunaqishu al-khusuma bil hujjati al-hadi'a wal burhan as-saki ana tattaunawa da abokin tattaunawa abokin husuma da hujja da kuma da dalili ar-razi wanda yake mai karfi fa yaqulu har har ana ce musu law kana fihi ma alihatu illa Allah la fasadta aida akwai wani Allah wanda ba Allah ba da sama da ƙasa sun rugurguje dan ka kuma akwai littafin Mustafa Subai ta Mustafa Subai mai suna Jumhurul Mustashriqina ala inkar al-wahyi Jumhurul Mustashriqina ala inkar al-wahyi ya naƙasha su sosai a wajen da kuma littafin Manahil Irfan fi ulumul Qur'an shi ma ya naƙasha su da wasu wurare daban-daban waɗanda ba waɗannan shi sa Allah ya mai musu da martani tun farko tun kafa waɗannan Allah ya ce wa laqad na'lamu innahum yaquluna inna ma yu'allimuhu bashar Allah ya riga su wannan bayan ai mun san cewa suna faɗan cewa mutum ne ke goya musu Allah ya ce lisanul ladhi yulhiduna ilayhi a ajami wa hadha lisanun arabiyyin mubin ci don ban da shirman su wanda suke cewa yana koya masa ɗin shi ba bawa ne ta yaya ba bawa zai koyar da larabci irin wannan lafiyayye ga ɗalibinsa wato in ba in ba ku da malamin ingilishi lafiyayye ta yana ba ku iya ingilishi mai kyau a makaranta ba za ku iya ba ko ba ku da malamin lissafi mai kyau ta yana ba ku iya lissafi sai kun samu malami ƙwararre a kan abu za ku iya ba to wanda suka faɗa ɗin shi wancan gulamul ibn al-hadarani to ai shi ba ma ba ma balarabe bane bagwari ne kaga inda suka fadi kenan to haka su ma ne yanzu din waɗannan ƙananan kafiran Allah ya shirye shi wa haka za yustadallu yastadallu hadha az-za'imu bi hadhihi istidlalali ala ma tawhamahu min ta'sir al-Qur'an bi bi'ati wa iqtibasihi minha haka ita kuma wannan hujja hadha wa hadha fil waqi'i tajannun tajannun tajannin wa ikhtilaf wannan haukaci da rikicewa kwakwalwa sadirin an safihin wanda ya fito daga bakin wani soko jahulin wanda yake babban jahili au afakin au afakin au afakin mughrib mutahamilin haqul ko kuma mai kiran ƙarya wanda yake ainihin wato mai neman abin da zai soka mai gaba wanda yake da hikida a zuciyarsa nuridul ilmahat wajiza da raddi hada za'ami fi mai yace ga bayanan da zasu yi baya wajen kore wannan abu da yake riyawa zamu bashi sai a darasi na gaba insha Allah sai mu tsallaka al'ibar ko fi khabari man ghabar na al-Imam Az-Zahabi daga inda yake cewa a shafi na 409 inda yace sanata 50 wa 80 wa 100 wato bayani akan ababen da suka faru a shekara ta 285 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa fiha wa saba salih ibn mudrik at-ta'i fi tayyin fantahu ar-rakba al-iraqi wa bad'u wa sabaw an-niswan waraha an-nasu ma waraha lin-nasi ma qimatuhu alf alf dinar ya ce wafiha a wannan shekara ta 285 wasaba salih ibn mudrik al-da'i wani wato taqadari wanda ake ce masalih ibn mudrik al-da'i shi ma kawai sai ya kafa kungiya ta yan fashi ya kafa kungiya ta bandit kenan za a ce ko masu tara hanya fi tsayi a cikin kabilar tsayi'u fantahabu suka fara wawasan dukiyar mutane su kama su kwashe fantahabun rakaba al-iraqi suka tare tawagan mutanen iraqi akan hanyar sa zuwa aikin haji wa badda'u suka yi barna wa sabawun nisa'a niswana suka kame yan mata suka kame mata a matsayin bayi wa rahalin nasi ma qimatuhu alf alf dinar mutanen da ke cikin wannan tawaga suka yi asara abinda aka kiyasta da dinari miliyan ɗaya so ba saba abu ne ke nai wannan abu a tara mutane a buga a kwace a yi sata a yi wane ne da wane ne a kame mata kaji an mutane suka yi asara sama da dinari miliyan ɗaya nawa kenan a kudin Najeriya dinari da muka yi lissafi kwanaki an ce dinari shine naira ɗari da ashirin ne ko dubu ɗari da ashirin dubu ɗari da ashirin to sai ka ce so miliyan ɗaya miliyan nawa kenan eh biliyan ɗaya kenan ko biliyan ɗaya da miliyan da miliyan ɗari biyu kaji asarar da suka yi tawaga da Allah shi kyauta wa fiha mata al-imam al-hibru إبراهيم بن إسحاق بن بشير أبو إسحاق الحربي الحافظ أحد الأئمة الأعلام ببغداد a wannan shekara dai Allah ya rasuwa wa babban malami ƙwararre malam Ibrahim ɗan Ishaq ɗan Bashir Abu Ishaq al-Harbi mashahurin malamin wanda khatibu ke faɗa a cikin tarjuma sai yake cewa kana ra'asan fil ilmi was zuhudi arifan bil fiqh yace jagora ne a wajen ilimi da zuhudi masanin fiqhu ne yace basiran bil ahkam gogagge a sanin hukunce hukunce hafidan lil hadith khatibu a cikin tarihin sa yace mahadacin hadisi ne yace mumayyizan lil ilmi sannan ya iya tantance illa yace qayyiman bil adabi masanin adabi ne yace jama'an lil lugha ya tattara ilmin lugha shi sa hayyin tafin sa garibul hadith wanda littafi ne sananne a wurin ɗalibai ko ahadu al'a'immati al'alani ɗaya daga cikin manyan malamai bi bagdad ya rasu ne a bagdaza fi hijja a watan hijja wala hu sab'un wa thamanuna sana shekarar 78 san da ya rasu sami abanu aimin wa affana wa tabaqatuhuma wannan su ne cikin malaman sa abu nu'aymin al-fadl ibn dukayn kenan affan ibn muslim da sa'annun su irin su umar ibn hafs irin su musaddad irin su abu ubaidin alqasim ibn sallam irin su al-imam ahmad ibn hanbal irin su ibn abi shayba ko kace ibna al-abi shayba duka malaman sa ne irin su bunda da wane kuma zan iya tunawa irin namun da sauran daga cikin ɗaliban shi kuma shari'a akwai barbahari wannan mai littafin aqida din nan malam barbahari da muhammad ibn sa'id wa tafaqqaha ala al-imam ahmad to kama ji shine malamin sa da ya koya masa fiqh وبرع في العلم والعمل ابراهيم الحربي يا قري sosai a aiki da ilimi da kuma shi kanshi ilimi wasannafa tasanifan kathira ya rubuta littafai da yawa irin su garibul hadith da ikramud dayf yana da tafi akan dalailun nubuwa yana da tafi akan manasikul hajj duk waɗannan sasikun da aka buga yana da tafi akan sujudut tilawa da sauransu wa kana yushabbahu bi ahmad ibn hanbal fi waqtihi ana kwatanta shi da malam Ahmad dan Hanbali malamin nasa kenan a zamanin sa sai a dinga ganin yayi kama da malam Ahmad dan Hanbali wajen takawarsa da takatsantsan da zurfin ilimin sa da makamantan su al-Imam al al-Mardawi ko Imam al-Mardawi shine Ali ibn Sulaiman al-Mardawi ɗaya daga cikin malamai ne mutanen Dimashqa ya da tafi mai suna al-Insaf fi ma'rifatir rajih min al-khilaf wannan malami al-mardawi ya rasu ne a shekara ta ɗari takwas da tamanin da biyar bayan hijirar maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin littafin yana tarihin wannan malami yake cewa kana imaman fi jami'il ulum yace malami ne a dukkanin fannoni mutqinan ƙwararre musannifan marubuci muhtasiban wanda yake abin shi dan Allah abidan yace mai yawan bauta Allah zahidan mai yawan zuhudu yace naqala anil imami ahmada masaila kafiya ya ruwaito mas'aloli da dama daga malamin shi imam ahmad dan hanbali Allah ya gafarta musu gaba daya wannan dai shine ibrahim al-harbi da ka sani mai littafin garibul hadith wanda ya ruwaito hadisin al-ajn fi salatin ma da littafin a maktaban nan tamu tadarul hadith salafiyya wallahi alhamd littafi ne mai wahalar samuwa ina nan za a shi mujalladi wanda suka daɗe a makarantar dara da sun san sanda mala albani ya karatu a kan sifatu sala ya zo da littafin a lokacin ma ba a san littafin sosai ba ya nuna mana shi wasu ma ba su taɓa taɓa shi ba sai ranar ina zo ya kuma karanta tarihin malamin a cikin siru alamin nubala sai a koma can ko Allah ya gafarta musu gaba ɗayansu wa fiya ishaq ibn ibrahim ad-dabari al-muhaddith rawiyatu abdurrazzaq sai kuma ishaqud dabari dabar ɗin dabar wata alƙarya ce a yaman ishaqu dabari malami ne mashahuri daga cikin malamai ishaq ibn ibrahim ibn abbal ad-dabari al-muhaddith malamin hadisin nan rawayatu abdurrazzaq wanda yake wato mai riwaya na abdurrazzaq as-sanani bi sana'a an sinnin aliya ya dade a duniya itana bihi abuhu baban shi ya kula da shi wa asma'ahu kutuba min abdurrazzaq ya kusa shi ya ji hadisi ko abdurrazzaq fi sanati 10 wa 100 shekara ta ɗari biyu da goma wa kana saduka malami ne mai gaskiya a lokacin shi an haife shekara ta ɗari casa'in da biyar yana a shekara ta ɗari biyu da goma ya ji karatu a gun ainihin wato wannan mai sunan shi abdurraza ko don ka lissafa za ka ga lokacin shekarar sha biyar kenan a duniya haka ne to yana ɗan ƙaramin yaro a lokacin ya ji wannan haji ya ji hadisai a gun abdurazak da haka za ka ga yana da isnadi ali shi sa malamai manya suka karatu a gunshi daga cikin sa akwai mamu tsabari a tsabarani akwai al'uƙaini mai alkami su zuwa fayar rijal akwai wannan malamin abu awana shi ma ya karatu a gurinsu saboda yana da isnadi wanda yake ali ya ce وفيها أسكنت كما إلى وأن شكر أبو العباس المبرد محمد بن يزيد الأزدي البصري إمام أهل النحو في زمانه صاحب التصانيف سيكما المبرد للكامل للنكية شما وأن شكر أبو العباس المبرد من تافع الكامل في اللغة والأدب سننشي محمد بن يزيد الأزدي محمد بن يزيد ابن عبد الأكبر الأزدي البصري الإمام النحو أزامنا asalin ma'anan al-mubarrid shine al-musbitu lil haqq mai tabbatar da gaskiya yana daga cikin mutane da suka zama aya wajen ilimi da zurfin hadda Allah ya Allah ya gafarta musu malam yace akhadha an abi usman al-mazini ya koyi karatu abu abu usman al-mazini wa abi hatim al-sistani da abu hatim al-sistani wa tasaddar al-ishtighali ya zauna zaman karantarwa a Baghdad a garin bagada da wakana wasiman kyakkyawan mutum ne malihar sura mai kwarjini fasihan mai daɗin baki mufawwihan wanda ya iya zance akhbariyar masanin tarihi allamatan ƙwararren malami fiƙa amintacce tufiya fi akhirsa ya rasu a ƙarshen shekara ranar ƙarshe a shekara ko kuma ranar farko a shekara mai zuwa kamar yadda kuma aka faɗa a wasu wuraren kuka kuma cikin sirar alamin nubala a can sai zahabi yake cewa an ce ya rasu saura kwana biyu watan ya kare kamar saba'a ke saba'an zulhijja na shekara ta ɗari biyu da tamanin da biyar wasu malaman tarihi kuma suka cewa ya rasu ne a ɗaya ga watan muharram na shekara ta ɗari biyu da tamanin da shida allah shi ne mafi sai sanata sittin wa tamanina wa mi'a ce sai tsallaka zuwa shekara ta ɗari biyu da ainihin wato a tamanin da shida ko? Na, ya ce wafiha a wannan shekara ce kuma iltaka Ismail ibn Ahmada ibn Asadin al'amir, Amr ibn Lais, As-Safar bima wara Allah, aka yi karo wato na faɗa da yaƙi tsakankanin Ismail ibn Ahmad ibn Asadin al'amir. Wannan kwamanda ya kai farmaki ga wani ɗan tawaye wani ainihin bandit mai suna Amr ibn Layth as-Safa an yi ta magana a kan shi a baya shekara da shekaru kenan yana tattar da al'umma bima wara an-nahar fan hazama ashabu Amr wato ɗan tawayen nan su suka rubuje a lokacin wa kanu qaddajaru min saboda su ma sun gaji da zaluncin da ogan nasu yake musu wa min dhulmi khawasi da kuma irin muguntar lieutenant sa musan da irin wannan rayuwar ta daji da ake ta zalunci duk jama'a shi kowa ya gaji kowa yana ta Allah ya isa kowa yana nadama da aka kawo musu farmaki sai suka kasa jurewa kawai kowa ya ruga a shi irin gari yana faruwa irin yanzu din wala sai ma ahlul balq musamman mutanen balq su ne mutanen ƙauyuka irin wanda aka sa musu haraji ake cutar da su aka hana su sakat ake aure 'ya'yansu da ƙarfin tsiya sai suka waɗe suka bashi waje suka bashi shida manyan shekaru ɗan uwan shi yace fa innahum nalahum bala'un shadidun min al-jinn domin sojojin shi mugayen nan suna ba su wahala fan hazama amrun ila bal daga sai ya gudu wa wajadaha magluqa ya same ta a rufe an rufe kofa wannan larabcin kuskure magluqa babu shi a larabci eh abin abin mamaki ya fito daga bakin malami haka wataƙila kawai yayi amfani da irin harshen da ake amfani da shi ga magana a cikin mutane eh domin a wazani ne na ismu maf'ulin na rubai to baya zuwa akan wannan ma'aunin ismu maf'ul idan na sulasi ne shine ake cewa maf'ul maktub kaman kataba yaktubu katibun maktub qatala yaqtulu qatilun ana iya cewa maqtul ko da yake shi ma fasihi shine a ce qatil to haka ana iya cewa jaraha yajrahu majruh akala ya'kulu ma'kul shariba yashrabu mashrub sai ga atigatu maf'ul amma idan ruba'i ne to ba a cewa maf'ul sai dai a ce a ainihin wato muf'al sigan muf'al da ka dai a ce muglaq aglaqa yugliqu muglaqun kaman azhaba yuzhibu muzhabun kaman haka adraja yudriju mudrajun da ake cewa mudrajul hadisi ma a tamin ba da alfazin riwayat tasallas idan idan ismul fa'il ne sai ai mishi wasali a ce mudrijun haka mugliqun mus'idun mushmirun wannan shine ka'ida sananniya a sarfu kamar shi ma kama manta al-Imam Zahabi ya rayu ne a cikin bi'a ba ta zamanin fasaha ba bi'a ce irin tamu wato ina nufin ba wai ina nufin mu Laraba bane kuma yanzu a zamanin mu ba asalin fasaha bane a yaren da muke magana da shi ko mun gani wato Hausa yanzu da muke magana ita abinda mu muke faɗa mu mutanen wannan karni na 21 a cikin birane da alƙaryun mu a ka'ida bai zama hujja akan cewa Hausa ce nagargajiya bai zama hujja saboda cakuɗeɗeniya na yarurruka da al'adu da shiga da fita da aka samu ga ingilishi ya shigo ga arabiya ga yarurruka na gida da suka cakuɗe da hausa dangin fulatanci da barbarci da yarbanci da nufanci da kaza da kaza duka muna kewaye da juna kamar yadda misali yanzu shi ma bai rabe da ke rayuwa a zariya ko kano bai iya yarbanci mai kyau shi in ya mura ma bai iya yin mai kyau ba nufi ma bai iya yin mai kyau ba fulla ce ma haka ba ka jin fulatanci ma yanzu rabi hausa ne da ma kai ran nan na jima wannan zabar ma shi ma din rabi hausa ne din rabi kamar yadda ma muke hausa din rabi fullanci rabi ingilishi rabi yarbanci duka ga nan yarurruka sun sha kuɗi kuta zaka babu hujja me za a gane sai an ta tracing tarihin kalmomin ina ne asalin su yanzu sai ka iya zuwa ƙauye ka samu mutane da suke akan as-saliqa al-lughawiyya suna kan asali babu wannan cakuɗaɗɗiya babu cosmopolitanism a cikin yaran su so sai za ka samu yare mai kyau mai nagarta zaka dimashq inda suka rayu su Imam Zahabi a zamanin su karni na 7 da na 8 da kafin nan ma su ma akwai cakuɗaɗɗiya akwai Larabawa akwai Turkawa akwai Magul sannan kuma akwai nisantan zamani da nisantan wurin fasaha shine hijab shine mahadul fasaha da kuma zamanin karni na shida ne to da ka babu mamaki dan kaji ya faɗi wannan zancen kamar yadda wannan hausar da muke yi nan gaba za su ce ba hausa ba ce mai kyau sai an ji kalmomi da dama a suke a ce abu kaza da suwa da suke faɗa ba hausa ba ce ko mun gane wannan is normal ka kwata da hankalinka wannan kuma ɗabi'a ce da Allah ya rika kai ba wanda ya ce canza ta haka Allah ya rika haka Allah ya yi al'ummar ɗan adam da al'adunmu da abincinmu da yarenmu da yadda muke kallon rayuwa duka suna caccanzawa har mu kasa gane meye asalin kaza yanzu misali abubuwan da muke takama cewa al'adunmu ne ko abincinmu ne ko suturarmu ne da za a bi tarihi sai daga ashe na aro ne wataƙila rigar da kake sakawa ake ganin rigar bahaushe ko rigar bafullaci ko rigar bayere hala ba taka bace ta aro abincin da kake ci ake ganin an gan shi za a ce abincin bahaushe ko abincin bakulla ce ne hala ba nashi ba hala a raye al'adar da kake yi ta mutuwa ko ta aure ko ta suna ko ta yanayin ginin gida duka halal aro ne dole yana buƙatar bincike kafin a tabbatar Allah shi kyauta to da haka sai yake cewa wata daha magluka an rufe garin fa fatahu lahu wa li jama'atin yasira suka bude masa ya shiga shi da wasu ƴan mutane kada thumma wasalu alaihi sannan ashe sun mashi kofar rago ne su kansu mutanen ƙauyen sannan suka dira akan shi fa qayyadu suka daure abun banza wa hamaluhu ila isma'ila suka kama shi suka kai ma wannan gwamna da ya kawo shi farmaki amiri wara an-nahari ma wara an-nahari falamma dakhala alaihi qama ilaihi wa atanaqahu wa ta'addaba ma da ya shigo ya ganshi sai ya miƙe ya tuba ya gaishe da sarkin fa innahu kana fi umara'i umar yana daga cikin ainihin wato shugabanni shi ma wa ghairi واحد مثل إسماعيل وأكبر فكان في أمرائي أمراء yana daga cikin wato wato abin nan a komandoji na shi wancan Umar da wasu su kuma daga zalikar motari fafariha motari ji labarin an yi haka sai murna wa khala ala isma'ila khila as-saltana ya bashi kyaututtuka shine khala'a alai ya bashi kyaututtuka irin na shugaba wa qallalahu qurasana wa ma wara annahar ya ƙara mashi faɗin wato jiharsa fa ba aka hu warsa ilaihi yuliku alaihi fi irsali am ibn lay ya ya aika mishi ya aika cewa ya turo masa da shi fa dafa fa lam yanfa ya kokarin kare shi sai bai yi ba fa ba aka hu udkhil bagdad abin da yake cewa shi shi Isma'il din nan asali yana cikin mabiya shi wancan amru da aka shiga hayya ya gaishe shi ya girmama shi da babban sarkin ya ce a kawo shi ƙasar bagadaza wannan da aka kama sai shi wancan ismail ya nemi ya kare shi da cewa ai ba komai an gyara komai sarkin ya ce a'a sai da aka kawo shi aka kawo shi bagadaza akan jaki ko akan raƙumi ala jamalin ba da an kana yarkabu fi mi'ati alf bayan da yakan yi konvoy na raƙumi guda dubu ɗari wasu jina sannan aka rufe shi a gidan yari sun makonika waƙata mautil mautadi daidai sanda mautadi ya rasu kuma wasu kawai masu neman mulki suka ga kai wannan aka bar shi za a iya sake shi kawai suka je suka shaƙe shi suka karasa shi wa fi hadha harbil bahraini abu sa'id al-jannani al-qarmazi a wannan shekarar kuma har ila yau dai wani shi ma wani dan dan tawaye wani bandidin ya ƙara bulla shine Abu Sa'idin Al-Jannani Al-Qarmati wa qawyat shaukatu yayi karfi wanzamma ilayhi jam'u min al-a'rab aka samu kauyawa da dama suka shiga cikin ƙungiyarsa. fa asa yayi barna wa afsada ya ainihin ci mutunci wa qasada al-basarata ya nufaci birnin Basra fa hasana hal mu'tadi sai mu'tadi sa aka kewaye garin aka hana shiga wa kana Abu Sa'idin kayyala bil Basra da ya kasance mai kayya da shi ne mai sana'a au yana auna mutane tiya ɗaya tiya ne wa jannaba da ake ce mishi aljannabi jannaba ɗin ƙaryatun min ƙural ahwaz wani ƙauye ne a ahwaz ahwaz yanzu na cikin ƙasar iraki ne wa ƙala suli kana abu sa'idin faƙiran ya ce wani matalauci ne yarfa'u a adalar daƙiƙi yana yin dako yarfa'u ne wannan asalin shi ku gyara yarfa'u adalat daqiq yana daga mangalayen gari a adal shine mangala guda biyu da ake sa mataki to aikin shi ke fakhara ila al-bahrain sai ta zuwa bahrain wandamma wandamma ilayhi ta'ifatun min baqayat zanj aka samu su bakakin fata suka shiga cikin tawagarsa wal nususi da kananan barayi hatta tafaqama amru al'amarin shi yayi karfi wa hazama juyushal khalifati marrat har ya ci nasara akan sojojin khalifa ba su ɗaya ba su biyu ba ma ashbahal laila bil bariha duk irin waɗannan abin da kuke ta ji a yanzu kake ji ka ji ga su a cikin littafi dama ya daga cikin manufan mu muka ce muna so mu san tarihin musulunci ko dan mu rage damuwa muna ganin wani abin nan su ma waɗannan da ya kaji galibin su kamar yadda na yanzu suke wasu su 'yan siyasa ne suka tanaji su farko don su musu aiki suka ba su makamai suka ba su kuɗi wasunsu talauci ne musu yawa yadda kaji waɗannan wasunsu an cutar da su ne ko an zalunce su suka ɗau mataki amma za ka ji dama ƙananan mutane ne ko wasu bebayi ko wasu marasa daraja ko wanda ba a kula da tarbiyyarsu wannan shine abin da ke kawo mutane su zama takaddarai a cikin al'umma kuma kaji kowa dai da ya fito su ake goyon bayan shi barayi da yan iska da yan wiwi da marasa mutunci babu wani mutum kike zai je ya aje tilawar shi ya aje aikin shi da yake na gwamnati ko ya aje karantawar shi a islamiyya ya je shi wannan barna babu to me nake nufi da wannan dole ne gwamnati su kula da wato taskitul umma koyawa al'umma ilimi zama ilimi bai ɗaya kowa ya samu in mutane suka samu ilimi duka babu wanda zai wannan abu kowa ya samu ilimin muhammadiya ya samu na boko maimakon wannan kudaden da ake kashewa don a siyo makamai don a ainihin wato biya kudin fansa don a kafa sansani don a biya ma'aikatan tsaro alawansu ɗinsu da a ce duk an kashe wannan kudaden wajen koyar da 'ya'yan al'umma ne koya musu ilimi a buɗe makarantu a ko'ina a ƙauye da birni a buɗe asibitoci cibiyoyin karantarwa kuma haƙƙinmu ne mu 'yan ƙasa a koya mana wannan da ba a yi ba shi ne da ake biyan wannan farashin da ba a yi ba ka ƙaddara kana jin mutumin da ya koyi ƙur'ani misali ya haddasa ya koyi ilimin hadisi ya yi boko ya yi firamare ya yi sakandare ya yi jami'a ta yaya zai shiga wannan barnas ko ya zama shaiɗani to zai zama shaiɗancin shi akwai saniki akwai akwai akwai tsantseni bai yiwa su zo gari misali su ƙona gari su ƙona gonaki su kama mata su yi zina da su a gaban 'ya'yansu da mazajensu a ce a ba su kuɗin fansa a bayar su kiba da mutum su kashe mutane kisa na rashin imani a cikin mota su kunna musu wuta wannan mutumin da ke da common sense ba zai wannan ba jama'a sai mutumin da yake da hankali birkitacce irin na dabba dan su ne wanda Allah ya ce inhum illa kal an'ami bal hum adal dan adam in ya lalace sai ga dabba to me yasa aka samu wannan matsalar shine wato sakamako ne na shekaru da aka yi da yawa ana yin abin da ba shi ya kamata yi in yawa ne akwai kasashen da suka fi mu yawa idan rashin imani ne akwai da suka fi mu idan rashin addini ne kai mu kan ma alhamdulillah inda magana addini ne yadda malamin shago yake fada daga Madina to sai arewacin Najeriya kuma in dai magana addini ne alhamdulillah ba mu tsoron kowace ƙasa ko ina ka je zaka ga akwai wani rangwame da mu mun samu damar mu shi addini ina jin Saudiya ma dai tafi mu kawai da cewa su suna aiki da shari'a Allah amma ba dai yancin kai addinin kai da kake so ga malamai Allah ya huwace mana su ko ina amma me yasa muke samu wannan matsalolin shine sakamakon gwamnatoci a shekarun baya tun zaka yi cewa tun da aka samu yanci ba su ba da muhimmanci wajen cewa bari a karantar da mutane addininsu hasali ma a budget ɗin Najeriya babu ko kwandala da ake warewa don karantar da addinin musulunci babu shi ma bokon ba a mushi budget ɗin da ya kamata ilimin bokon ma duka budget ɗin menene recurrent expenditure za a tsewa wani kayan sawa za a biya kuɗin magani za a hau jirgi za a gyara ofis za a yi fenti shi ne ba ba wai capital project shi yasa duk ƙasashen nan na daji da suke cikin zamfara da sokoto da katsina da naida da kaduna za ka yi tafiyar 50 square kilometers ba za ka ga makaranta ba ba za ka ga asibiti ba ba za ka ga hanya ba lafiyayya ba za ka ga alamar ɗan adam yana rayuwa kamar yadda ya kamata da ɗan adam ba to ya kake tsammanin jama'a wannan ba su zama mana matsala ba mu da muke cikin birane ya kake tsammanin haka ai kamar kai ne ka zo cikin anguwar talakawa kai irin wannan gidajen da ake yanzu masu kama da gidan yari da doguwar katanga da ƙayoyi da lantarki da fulawoyi masu masu ka ka taba su ya kushe ka kamar mage ka dinga shigowa da motoci baƙaƙe kana fita kai da yayanka babu wanda ya san da kake ciki kewaye da kai kuma duka almajirai da talakawa ba ka gaishe su ba ka kula su ba ka ba su zaka ba ka musu komai ka ce kuma wai su ƙaunace ka ba zai yi wallahi dole su jawo shinka dole su maka mummunan fata dole kuma suka samu dama su fitar da kai da haka abinda mutanen ƙauye suke gani kenan talakawa na ƙauye musamman gani suke wanda ke cikin birane su suke ana ci da da gominsu ne ana ainihin wato moran arzikinsu baya ga haka aje a sa musu jangali aje a tashe su wata na sojoji su ce su ko ƴan sanda ko kaza ko kaza to shine sai suka sai ransu ya bushe kuma dama suna bayan dabbobi kullum a cikin daji sai su suka bushe suka zama ba su da imani ko ka wa yana so ne justifying abin da suke bada amma na so mu bi sawun me yasa haka yake faruwa kuma ka in ba a datse wannan asalin ba ko to mu kwanta da hankalin ba za a daina wannan abu kawai kowa ya shirya ko a kama shi ko ya mutu wata rana kawai na rantsi da Allah dole sai an sai an yi kokarin an datsa abin daga tushe kaga wannan kokarin da Dr. Gumi yayi wala kokari ne mai kyau tunanin ya za a yi waɗannan fulani da suke daji da su da mutanen birni a fahimci juna ni ba ina cewa wai an kama bandit a yafe musu bane ni ba ruwana ba gwamnati bane ni ba alƙali bane amma dai abin da nake nufi shine yana da kyau ai ai me zan ce ne reaching out to them wai me matsalar ku me me yasa kuke wannan barna a gwamnatance in ku tana ne kuma kwaram sai da ce wannan abu a kansa aje a same su wai me yasa kuke kashe mutane me kuke so in suka ce muna san kasan mu ne kuke ku je ga kasar ku na an baku abban musu kasar su in baka ga sanin kashe kansu junan su wa ku kuka dinga yi ba to ko su ma wannan ya kamata ai musu haka a je a zauna da su ba wani individual ba gwamnati me kuke nema za su faɗi bukatunsu to shikenan ku saki kowa kuma an kyale in mu saka ana iya kashe su gaba daya to amma jibin da ake zanka ma kudade jama'a dan ayi abin kuma ya gagara har yanzu ba ba daina ba gara ka san wannan dai kana birni ne kana harkar ka kai dai baka sani ba Allah shi ta qala ghayruhu zubiha abu sa'id al-jilani fi hammamin bi qasri wasu mabiyansa ne suka zo shi ma suka yanka shi a cikin wani bayi a ban daki a gidansa وخلفه ابنه أبو طاهر الجناني القرمطي الذي أخذ الحجر الأسود تنش wani babban takadari ba zaka ji an ce an kashe wani an kashe baharin daji turji ya fito an kashe wani wani ya fito an kashe shekau wani ba haka bane kullum so dama akwai takadarai da suke gefe kamar yadda zaka ji an ce wani malami ya mutu kuma wani malami ya gaje shi wani shugaban kasa ya hau ya sauka wani ya gaje shi haka wani shedani na mutuwa kuna murna sai ku zo shedani ya bullo tayi ya kuwanta rashin mutunci to shine sai dan shi wanda ya gaje shi kuma ya fi shi rashin mutunci shine zamu zo mu ji tarihin mun sha ambata a baya tarihin wanda wanda kadari wanda ya kai farmaki makka matsa din nan inda yake dawafi anan suka dinga daddatsa mutane suka kashe kowa suka samu hali a kai shi sannan suka dauke hajarul aswad suka tafi da shi daji suka boye shi shi ma suka kidnapping din shi ko hajarul aswad sai dai shekara wajen 27 a nan samu mu tarihi haka insha Allah Allah shi kyauta lokaci ya kure ko ajibu kana ganin bari mu dakata nan na manta ban gabatar da bakon mu ba muna tare da wani muhimmin bako a cikin azumin yau shine malam waliyullahi alkashinawi malam wali kana shi kowa ya ganka wanda bai san ka ba wali da kuke ganin shi haka wato ne na kama ne kaga gayya abokinmu ne malami ne mai karantawa a katsina don mun je katsina su suke ba mu masauki yana da makaranta mai suna daru kira'atu salafiya haka ne sunan makaranta da ɗalibai da ustazai da irin yan matan nan masu kishi addini mai ake ce musu ne da su ummu wance ummu wance din to ya ziyarce mu tare da cewa dama daga nesa suna bin karatun nan kusan karatun nan kuma mutane dama da suke bin shi daga nesa ta yi sun fi yawan wanda muke ana saboda alherin social media suka nan ya kawo mana ziyara man shi shi ne mai masaukin shi na man shi ki malam wali muna maka barka da zuwa ba su kuka ta kalma ba ba ba baka iyaka to shikenan an baka haka to za mu saurara ne insha Allah wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله. يا جماعة أقوى